أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Juma'a goma ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya da 27 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. Wannan majalisi namu da muka saba muna karatun tafsirar alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya ce wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda yahudawa daga cikin abin da suka ci gaba da fadi suna shashi fadin ubangiji shine wato wuta ba za ta shafe mu ba sai ajadan wasu kwanaki daga go qul ka ce masu attakhaftum indallahi ahadan kurriki alqawri ne wajen ubangiji falan yukhlifa Allahu wa'adahu falan yukhlifa Allahu ahadahu don haka ubangiji ba zai saba alkawarinsa ba amta kulun alallahi ma la ta'lamun ko ne kuna faɗan abinda ba ku sani bane game da ubangiji bala abinda kuka yi da'awa ba haka yake ba man kasaba sayyi'atan duk wanda ya wani tsawarci wani aiki mummuna wa haɓar bihi khati'atu kuma laifukan suka bi suka gewaye shi suka halakar da shi fa ulaika ashabun nar wannan sune yan wuta kun fiya khalidun kuma can za su dawama والذين آمنوا أما سوى لسك إيماني وعمل الصالحات تك أيك نقرقروا أولئك أصحاب الجنة سوني ين الجنة هم فيها خالدون كما تكيدا سلوهم سوما دي مفسر وانتم لا آية فرقو وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Allah ta'ala yana hikaito daga cikin abin da suka faɗa shine suke cewa wato ko da mun shiga wuta adadin kwanaki ne bai wuce arba'in ba za mu yi kuma mu fito abar kurmi da kuma wato sun rudu da su jin cewa to su wasu mutane na musamman baka ce wannan akwai laifi biyu suka ma ubangiji akwai laifin farko da suka yi masa shine sun magana game da ubangiji ba tare da ilimi ba ba shi ya saukar da wahayi ya faɗa musu haka ba wannan laifi ne shi kansa wannan laifi ne to wanda wannan kuma sai kuma ya zama suka danganta wa ubangiji kishiyan adalci yadda suka rika yadda suka rika tsammanin cewa saboda kasancewar su jini na banu Isra'ila wannan ubangiji zai canza wato sunnansa da akan sa yake karba ko yake karba ubangiji ya riga ya faɗa a wannan wato a shari'ansa a doran ƙasa cewa wato babu wani abu na jini da zai amfani mutukar wato ba je da imani ba فإذا نفخ في الصور فلا ساعة بينكم يومئذ ولا يتساءلون idan aka hura kaho to babu wani dangantaka da yake amfani mutakar ba je da imani ba in an ga dangantaka ta yi amfani sai an je da imani to yanzu a cewa da suke yi wa mu yahudawa ne za mu shiga ajalin kwana arba'in mu fito ai fa suna cewa ubangiji kuma zai koma kuma ya canza wannan wato sunnan tashi wanda akan ta yake karba ko yake kin karba shi da Allah ta ba su amsa yake cewa qul attakhtum inda Allah ahadan shin kun riƙe alƙawari ne wajen ubangiji falan yi kulif Allahu ahdahu saboda haka ubangiji ba zai saba ahdahu ubangiji bai saba wato alƙawarinsa ba in da in alƙawari ne to kaga ubangiji bai saba alƙawari ba to kuma ba zai yi ku ce alƙawari ya muku ba am taquluna ala allahi ma la ta'lamu wannan am ko dai da kalmar mutasila ce da wannan hamza da ta istifhamiyya mu'adila ta biyo a farko da ta zo a farko ko kuma a munqati'a ce ba ananta bal am taquluna ala allahi ma la ta'lamu ai bal bal taquluna ala allahi ma la ta'lamu kawai dai kuna faɗan abinda ba ku da masaniyan sa ne game da lamarin ubangiji kawai shashi faɗi kuke yi shi kaga wannan yana tabbatar maka da ma'anar wannan amani din cewa wato sun cika wato kwakwalansu da burace-burace banda buri kuma sannan kuma sun cika da kuma ƙairayi yadda za su zo kawai su ce haka suke son abin ya zama kuma ko an jajen ubangiji ma to haka dai abin zai zama za su shiga aljanna a Allah ta'ala sai ce bala ba haka abin yake ba lafazin bala wato akan zo da shi ne a tabbatar da magana da wacce take maganar asalin ta zo wajen korewa kamar na'am ne amma ba to shi ita bala ma'anar su ɗaya da na'am sai dai ita bala jumlar da za a zo a ce mata bala shi ne jumlar ta zo lafiya kaga cewa suka yi maka lan ta masa na naro lan wannan lafiya ce korewa suke yi wuta ba ta shafi ba da suka ce wuta ba ta shafi ba sai ubangiji ce ba haka bane ba shi ya zama shafi suke na to wannan shine ma'anar bala amma da an ce zan je kasuwa za ka je kasuwa ne sai ka ce na'am to wannan ka amsa in ka ce a anta zahirun ila suqi to ba za ka in ka ce ba za ka kasan abin ba zai tafi daidai ba sai dai ka ce na amma in ka ce ala ta akula ta'am sai ka ce ba la ta akul to yanzu kana cewa za ka ci kenan in ka ce na'am sa to sai kana cewa za ka ci ba wannan shi yana ita kaidan ita wannan lafazi kenan haka wato suke yin ta in ka ce alaysa zaidun mawjudun fil dari sai ka ce bala huwa mawjud in ka ce na'am sai gairu mawjud za ka ce wannan shine bambanci din to anan ubangiji yana kore musu abinda suke yi da awaye suka ce lanta masalan wuta ba ta shafe mu sai ajalin kwanaki sai ubangiji ce ba haka abin yake ba ka haka mai ce za ta shafe su kenan wannan shine amsar da ubangiji yake yake gaya musu Allah ya ce man kasaba sayyi'atan duk wanda wato ya tsuruci wani ne wato wani laifi dan sayyi'a wato ubangiji haka kira abin da laifi amma galibin malaman tafsiri sun fassara sayyi'a a wajen nan da wato shirka sun fassara wato sayyi'a nan da shirka a kusan wannan shine abin da ake ruwaitowa daga Abdullahi dan Abbas kuma shine ake ruwaitowa wato daga manyan wato masu tafsiri irin su Abu Wa'il Shaykh Ibn Salama da sauransu shine magana Mujahid da Qatada da Aba al-Khurasani da Rabi ibn Anas da Hasan al-Basri da suna cewa nan man ja'a man kasaba sayyi'atan wannan yana magana cewa wani man kasaba shirkan ko man fa'ala shirkan wanda ya aiki wanda ya aikata shirka wannan shine asalin abin da ya kamata ya fara shiga akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa nan zai iya shiga ana maganin wato duk wasu zunubi duk wasu zunubai amma dai wanda suke za su fara shiga sunan shirka ibn taymiya yana cewa wato duk magabata su abinda suka fasara wannan wato sayya a wajen ita shine shirka kamar yadda hasana a wato ayoyi irin wannan su ma ubangiji wato magabata suka fasara ubangiji yana nufin wato tauhidi shine ke cewa to amma nan alhassana da ana maganar tauhidi sai ana maganar shirka saboda duk wani aiki na gari to za ka same shi asalin asali a ginshikin wannan aikin shi tauhidi kamar da duk wani aiki da za a yi wanda ba ubangiji baya so za ka ginshikin wannan aikin to shine shirka za ka ga ai an kishiyar abin da ubangiji yake so a yi wannan shine abin da ibn taymiya ya yi bayani mai tsawo ya wurin fayyace haka din a cikin tafsiru ayatul ashkalat dinsa littafinsa da yayi wanda yake ma malaman tafsiri gyara yake cewa wato shi ita sai a iya la'amal bi ghairillah shine mutum yayi aiki ba dan wato neman fuskan ubangiji ba wa hadha huwa shirku wannan kuma hakika ne aka ga shine shirka din tunda kai aiki ba dan ubangiji ya karba ba to kaga wannan ya zama shirka fa innal insana hammamun harith saboda dan adam dai ba zai yi zauna baya aiki ba duk dan adam akwai abin da ya sa a gaba yake yi labuda lahu min amal dole yana da wani aiki da yake yi wa labuda lahu min maqsudin ma'budin ya amal da ajalhi dole a samu wani wanda yake fuskantar shi da aikinsa yana yin aikin na saboda shi ko dai idan san zuciyarsa ko dai idan wani shugabansa ko dai idan wato iyalansa ko dai idan kaza dan kaza dan kaza dole a samu dan adam yana yin wani aiki saboda wasu mutane to fal amal lillahi shi ko aiki saboda Allah huwa al-ikhlas da wani shi tauhidi shine tsantsanta ma Allah ta'ala bauta wa tauhid wala wal amal bi ghairihi shi kuma aiki ga waninsa huwa shirku to wani shine wato shirka wa in amal lillahi wa lighairi in kuma yi aiki ga Allah ga kuma wani Allah to fa zalika aidan shirkun wannan shi ma ya zama shirka wa ta'atu wa ta'atu shaytan kuma ya zama da'a ne yake ma shaytan wattiba'u khutuwati shaytan khutuwati kuma ya bi wato sawayen shaytan ne ubangiji da amma kuma ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan saboda haka wannan abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa anan as-sayyi'a shine wato ana maganar shirka amma ana maganar shirka za ta fara shiga ba ana maganar sauran zunubai su ma ba su shiga ba za su shiga amma za su shiga ne a matsayin wato rassa na ita shirka din Allah ta'ala yake cewa man kasaba sayyi'atan duk wani wanda ya aikata shirka wa haqa bihi khati'atan aka samu wato wasu laifukan sa sun zagaye shi zagayewan kawanyan da ba zai iya fita ba za su halakar da shi wannan wato al-khati'atuhu wasu sun karanta shi da khati'atu wasu kace khati'atuhu duka wannan duka wanne aka ta yayi duka kowanne yana nuni zuwa ga ma'ana guda daya wasu daga cikin malamai suka ce wannan wa habar bi qadiyatu sifa ce ta shirka din wato wanda ya aikata shirka wannan shirka ta zagaye shi ta rike shi ta halakar da shi sai da ya mutu a haka wasu daga ciki suka ce a ana magana bayan shirka da ya kuma zo da wasu zunubai manya wanda wannan zunuban kuma suka zama sun taɗe masa kafa sun ƙi barin shi ma Allah ta'ala tauhidi sun ƙi barin shi ma Allah ta'ala biyayya har ya mutu a haka to kowanne ne dai duk wanda ya mutu da shirka to shirka dai wato tana sanya duk wani aiki da ya zo da shi na gari ubangiji ba zai karba ba Allah ta'ala na cewa kadina ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura duk wani aiki da suka yi zamu wato tinkare wannan aiki nasu wato dirfafe su mu dirfafe wannan aiki da ata shi duk wanda ya gamu da ubangiji ba shi da tauhidi to ba shi ta cewa wannan shine abinda wannan ayan take magana a wasu daga cikin malamai suka ce a haɓar da yi khabiyatu ai ahlakatu wato ta riga ta masa wato zunuban nasa sun masa kawanya sun zagaye shi har sai da suka halaka shi suka ce wannan kamar fadin Allah ta'ala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah mawthiqan la ta'tunani bihi illa an yuhaba bikum Allah ta'ala yake na bada labarin shi annabi annabi annabi Yaqub yana cewa ba zai bada dan uwa annabi Yusuf ba sai in sun bashi wata alama wani alƙawari karfa wanda zai sa za su yi alkawarin cewa za su zo da shi sai dai idan wato an musu kawanya an kashe su baki da to shine illa an yuhafa bikum suka ce to anan wa ahaba bi khati'atuhu nan abin da ake magana shine wato laifukan sa suka masa kawanya suka halakar da shi ibn taymiya yake cewa duka ma'anan guda biyu za su dauka ko dai kana maganar ya mishi kawanya bi halakar da shi ko kana maganar ya halakar da shi duka dai wannan yana nuna cewa wato an rinjaye shi yana nuna wato wato zunubi ne yake aikatawa wanda zunubin nan ya rinjaye shi wanda daga baya kuma wannan ya zama sanadiyan da ya sa wato zai shiga wuta wannan shine abin da shi Allah ta'ala ana yake yake fada mana aba al-qurasani kamar da ibnu rajab ya ruwaito daga wajen sa yana cewa wannan abin da sa suka ce sai ana shirka ce kamar farin Allah ta'ala ne man ja'a bi sayyi'ati fa kubbat wujuhum fin nari to kaga ce duk wanda yazo da wata wato wani mummunan aiki shikenan sai a sanya wato fuskarsa a cikin wuta to kaga ba abin da zai sanya ranar da kai wani shi a shigar da kai wuta irin kai shirka ko abin da kamar yake kama da shirka kamar kafirci sai suka ce to anan ana maganan wato shirka ne kuma gashi ma ubangiji a can gaba yayi magana cewa fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun cewa za su dawama to kaga ba inda ba abin da za a dawama a wajen malamai idan ba shirka ba Allah ta'ala ya ce fa ulaika ashabun nar waɗannan wato sune wato yan wuta hum fiha khalidun a ciki za su dawama wanda ke nuna maka cewa duk wanda ya je ya mutu yana yi ma ubangiji shirka to wannan ba shi ta cewa wannan shi ne wato kat tsakanin ɗan adam da aljanna in dai ce wai shi wato zai gamu da ubangiji ne alhali yana mai masa shirka to yanzu ya shiga cikin wuta to ba zai samu wannan cuto da ake samu ba ubangiji ya riga ya alƙawarin cewa innahu man yushrik billah wa qad harama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar cewa duk wanda ya ma ubangiji shirka to ubangiji ya haramta mashi aljanna makoman shi wuta kowa wato azzalimi ba su da masu taimakon su saboda haka wanda shine abin da zai zama wato raba gaddama tsakanin yan aljanna da yan wuta amma in mutum ya yi wata zunubi wanda ba wani zunubi wanda bai kai shirka ba to watan wata rana ana fara insha Allah ta'ala in ba shiga wutan ko dai ya fito da ceton ma'aiki ko ya fito da ceton masu ceto ko ma ya fito da ceton ubangiji ubangiji yana yin ceto akwai waɗanda su ba su taɓa yin aikin alkhairi ba na a zo a gani amma saboda sun mutu tauhidi kowa da kowa ya gama ceto har ma an riga wato an bacin tsammani annabawa kuma sun ba su tsammani ma akwai wanda ya saura da ya kamata ceta ba sauran duk wani wato masu tunani sun yi tunani mu wani sun yi tunani ubangiji zai maka saki rani ya ce to annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto mummune sun yi ceto su sura ubangiji kuma to shine ubangiji zai je kuma ya dauko wani damka ya dinga bi ire-iren waɗannan mutane bayan sun zama gawayi baki da yana fito da su yana shigar da su aljanna a sa su a cikin wani wata ƙorama da ake ta naharul haya daga nan shi kenan sai su shiga aljanna a haka to wannan in akwai tauhidi kenan amma idan babu tauhidi mutum ya mutu wato tsakanin shi da ubangiji kafirci ne da fandara da kuma wato shirka to wannan ubangiji ya riga ya faɗa cewa falan yuqbala min ahadihim bil ardi zahaban wala usada bi cewa ubangiji ba zai karbi fansan cikin duniya ba na wato zinari ko da ya zo da fansa din ubangiji ba zai karba ba to wannan shine wato mummunan wato ta'ada na masu shirka wannan maganan na yahudawa da suke cewa su idan suka shiga wuta adadin wasu 'yan kwanaki za su yi kawai su fito akwai hadisi da ya zo a wannan babin mazala ya jaraba su kuma ya tabbata sun faɗa mashi wannan ɗan hadisi da ya zo a cikin asahai sahihul bukhari da muslim hadisin sa'id ibn abi sa'id al-maqburi wanda suke yake rubuta daga abu hurairah lokacin da aka aka bude wato garin haibar aka ba manzon Allah wato kyauta na wato nama a ciki sai dai sun sa wato guba a ciki bayan wato mazala ya ci sannan kuma sai daga cikin sahabbansa akwai wanda ya ci akwai daga cikin wanda ya ci shine bishir ibn bara ibn ma'ruf shi kai tsaye da ya ci nan ne nan da ne ya mutu wa mazala saboda mu'jiza shi da ya ci shi bai mutu ba sai dai wannan guban kuma ya ci gaba da bin sa a rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa shekara ta bakwai aka yi wannan mazala ya rasu shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira a cikin na sha ɗaya su kaga mazala ya yi shekara wajen nawa kenan wajen shekara biyar da guba a jikinsa haka wannan kuma bai masa tasiri ba sai gaba zai rasu sai da ya gama isar da sakonsa sannan ya ce ma aisha to yanzu ina da jin alaman wannan guban da na ci to shine mazala ya aika a kira su ya ji me yasa suka aikata waɗannan abubuwa wannan laifi sai ce ijma'u liman kana ha huna min yahudi ku je ku tattaro mun duk wani wanda yake wato yake nan daga cikin yahudawa fa jumi'u sai aka tara masa su فقال تتي إني سائلكم عن شيء لن تنبيكم أنا أبني فهل أنتم صادقية عنه yanzu za ku bani gaskiya za ku bin gaskiyan magana idan na wato tambaye ku fa qalu suka ce na'am lalle za mu maka gaskiya fa qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu man abukum ya fata tambayar su da abin da san wato bai fata masa ƙarya ba wato a hankali a hankali za a je inda ma za ta masa ƙarya sai ya fata tambayan abin da ba bai fata masa ƙarya ba kuma sai suka masa ƙarya abin da ba bai fata shi ƙarya ba yace man abukum waye mahaifinku kawai suka ce fulan wani ne mahaifinmu wasu daga cikin shawara suke cewa anan kamar ya tambaye su ne wato kakansu na sama sai suka faɗi wani suna ba su faɗi yaƙuba ba sai maza Allah yake cewa kazabtu ƙarya kuke bal abukum fulan da ce baban ku shine wani ko dai ya tambaya yana nufin kakansu na sama ko yana nufin kakansu na kusa su wannan yahudawan da yake da ya yake su a wannan lokaci din kalu sai suka ce sadaqta yace gai gaskiya kaga yadda ya labarin yadda yahudawa suke qala sai ya kara cewa fa hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altu anhu to da ka tambayan ku za ku zan gaskiya idan tambaye ku fa qalu suka ce na'am ya abul qasim ce eh zan maka gaskiya wa in kadabna in muka ƙarya arafta kadibana zaka san ƙarya ƙarya yake kama araftahu fi abina kamar yadda ka san mun yi ƙarya game da mahaifinmu fa qala sai manzo Allah ya ce musu man ahlun na ta zuwa yan wuta suwaye yan wuta a cikin abin da aka gaya muku a taura da kuma abin da annabi Musa ya gaya muku alamomin su kalu suka ce to mu da mun yadda cewa muna yin laifi sai dai mu idan muka je wuta na kuna fi haya siran za mu shiga ne ajalin wasu 'yan kwanaki kalilan sun mata kalfuna na fiha sai kuma ku zo ku maye gurbin mu mutanen kaga kaga mugunta su ba su yadda suna laifin wato shi sa za ka ga wato wato malamai da suke cewa wai mai hasada hasada kaka tsammanin hasada wai shine wai na ranka da wani mota ko na ranka da waya in yi fatan wayan ko mota ta dawo hannuna wannan shine wai hasada hasada original one wannan wai wannan shi wato shine na biyu hasada shine ni ba zan yi ba kuma ni kai ba ta san kai ba kai shi wani alheri ba kuma ba ta kai alheri in ya gani ya san bai taɓa samun motar ba amma sai yake yi kawai in kankaje ka dawo ta sace ta yi kwandon a yarsa to wannan kowa wato zama ba hasadi kuma shi ne fadin ubangiji na cewa ma yawadul ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina an yunzala alaikum min khairin min rabbikum wai alherin ne kwata kwata buwa ka bukata sun san cewa suna yin suna wannan laifin nafi ne sun san cewa ba zai yi a ce wai abin da suke yi na wato wato karya alkawari da kekashe kekashewar zuciya wannan za su ga gana haka ba sun san ba za su ga magana wannan magana kuma ba za su karɓi wannan ba yana ce sun yadda za su ga wuta amma kai ma kawai da kai da mutanen ka za ka zo za ku zo ku same mu a cikin mu za mu fito mu kyale to maza Allah sai ya ba su amsa ce ihsa'u fiha ihsa'u fiha yace a ku tabbata ku kaskanta a ciki nan za ku tsaya wato har sai iyaye rara a ciki ku ba za ku fito ba wallahi la nuqrifukum fiha abadan yace wallahi tallahi ba za mu shiga cikin mu mai gurbin ku ba mu ba ba za mu shiga ba bayan mu na da aku ku kuma kuna aikin banza mu kuma ubangiji ya samu auta kaga anan maza Allah yana ka tabbatar da wannan ayan cewa wato in ka ce magana jini ne to yanzu kana dangata wa ubangiji wato zalunci kenan in kuma ka ce wa aiki ne to kuma shi da zalala yake gwada musu anan tunda mu yi aiki za mu shiga aljanna ko ko tunda ku aiki za ku shiga wuta to wannan shine kaga araba kenan ثم قال سيكم قال تنبيه هل انتم صادقين عن شيء ان سالتكم عنه to zan ƙara tambayan ku za ku bani amsa ku mun gaskiya ku bani magana ta gaskiya idan na tambaye ku kawai suka ce na'am ya abul qasim eh ya dan ya baban qasim za ku baka amsa qala hal da'altum fi hadhihi shati summan wannan abu da kuka bani naman da kuka bani naci kun sa guba ne a ciki qalu na'am to anan sai suka yi gaskiya tun daga to ne ya mutu ai dole su faɗa yace eh tabbas gaskiya mun riga mun sa wato wato guba a ciki qala ma hamalakum ala dhalik yace to me yasa kuka haka kawo suka ce in kunta kadiban nastarifu yace to saboda in kai annabin ƙarya ne za mu mun huta kaje ka mutu kawai kaje ka wato ka ji ka mutu ka mutu mu huta wa in kunta nabiyyan in kuma kai annabin gaskiya ne lam yaburaka to wannan ba zai cutar da kai ba to kaga wannan shine sanadiyan da ubangiji ya kiyarda wannan abin ya mushi ya mushi aiki tunda annabin gaskiya ne dole sai ya isar amma daga lokacin da ya gama aka mushi idza da'a an gama to komi ya riga ya gama an mashi al-yawma kamar lakum dinakum an ce mishi idza nasrullahi wal fath wato an shiga addini dudu dudu lokacin to kaga komi ya riga ya gama kaga shikenan to me ya rage masa kaga sai hada da kansa ya hada ya hada duk wasu abubuwa da yake da shi na duniya ya aje kuma ya tinka lahirarsa wannan wannan kuma shine manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam to kaga yanda wato wannan waɗannan mutane suke a har a lokacin da suke hannun wanda suke jin cewa yana da wata cewa a kansu ba za a lokacin ya samu jingin jaye a kansu amma ba su daina kamar shi ƙarya ba ba zai nama Allah ta'ala ƙarya ba kuma a lokacin cewa suke yi masu in sun shiga za su fito kuma shi ma zala da yake da'a da shi da mutanensa in sun shiga su ba su fito ba to kaga ai wannan yana nuna maka wato yadda yanda wato wannan mutane suka yi nisa ƙarya da gaske Allah ta'ala sai ya ba su amsa sai ce wallazina amanu wa amilus salihati amma su ko wanda suka yi imani suka yi aiki na gargaru to su ulaika ashabul janna su ne yan aljanna hum fiha khalidun ciki za su dawama ba za su wato fita ba wannan kaga a wannan abin da ubangiji ya gaya mana wato kamar yana kishiyantan aiki wato aiki na yahudawa su yahudawa da suka sani kuma suka yi amfani da sanin su to shine ubangiji yana yake ba su amsa cewa to amma wanda suka ce sun imani kuma suka hada imanin su da aiki suka hada aikin su da imani wato imanin su da aiki to su ne za su ga aljanna za su dawama a ciki wannan ka kaman ka shirye ne ubangiji yake ma wannan al'umman mu ba cewa to a hirɗin ku ku ce wai saboda wai kun zama kuna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine yafi kowa a cikin annabawa ku ce za ku yi aiki ba duk wani wanda ya bari waje wa sarade da wato nasaban sa ko kuma yayi wa sarade da wato kasancewa shi yana daga cikin wato al'umma daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aiki to ran Allah ta'ala kamar yana faɗan cewa ba zai shiga aljanna ba wannan shine abin da wato wannan aya take nuna mana cewa dole aiki sai wato imani sai an hada imani da aiki manzala cikin hadisi da ke cikin sahih hadisin abdullahi bin mas'ud yana faɗan cewa wato ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasad kullu wa idza fasada fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb wato babu yanda za a aika ce kai imani kana san Allah ka yarda duk wato ka sakankance masa ka kana karban duk abin da ubangiji yake so kai din naka ne bawansa ne kuma ka ce ba a taba ganin ka kana yi ma ubangiji su jada ko ruku'i ba wannan kaga ba zai yi a ce wannan wato da'awar soyayya da bauta da kake da'awa ta gaskiya ba shi yasa wato malamai ke cewa babu yanda za a yi wato mutum ya zo ya zauna ya ce shi zai zauna da tsuran imani a baki kawai ko a zuciya amma baya aiki wani alama ce ta munafunci ba kamar yadda wani za ka suna cewa akwai wani mataki da mutum in ya kai na imani da sanin ubangiji to zai iya daina aiki daina salloli ko na abu wannan kaga ba tawakkali yake yi ba tabakuli yake yi kuma ya bude makansa wato wani wata kofa ce ta kafirci daga cikin magabata suna cewa daga cikin albarkan ilimi shine aiki da shi wanda mu shine a yanzu a ga muka rasa da yawa mu a wannan zamani marasa wato aiki da ilimi wannan kuma shi ke shi zai sa na fahimci da yawa daga cikin al'ummar nan wato azance kai a halin tsakanin kai ko azance kai ma'auta shine galibi wa tsakanin mu da addini shine mu rike wato ma'lumat din bayanan amma aiki ba mai aiki ba mai za ka ga muna nesa da aiki kware da gaske ba ba masu ilimin ba ba jahilan mu ba ba ba wato masu bautan Allah ba kowa in ka dauka zaka gani in zaka ga yana bauta ma Allah in yana aiki zai ga yana aiki ne ba yanda ubangiji ce ayi ba amma ba ba wai ba ba ba zai rike imani ya rike shiriya ta manzon Allah kuma ya rike asalin abinda manzon Allah ya gaya masa yace wannan shine gurabin tsira ka rike shi to zai yi ba sai ya zo da san zuciyarsa ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza har ma ya rika makasa wato hudban cewa wato shi ya riga ya kai wani matsayi to ba sai ya aiki ba kamar ma yana bin wato Allah ta'ala bashi kamar yadda muka sha faɗa kuma babu wani wanda wato aikinsa kadai da shiga da shi aljanna ko da ma ya aikin saboda wato duk wani aikin da kake ai godiya kake yi ma ubangiji a abin da ya baka na iska da ka shaka na halittar ka da yayi da kaza da kaza wannan kuma ya zaka iya gode masa ba zaka iya gode masa ba tunda ba zaka iya bauta masa ba sai da jarin da ya baka in kana son ka ce wai kai zaka yi har ya zama kana bin sa bashi to sai dai ya zama duk abin da da shi zaka bauta masa to ba shi ubangiji ya baka ba to kuma baka isa ba a duniyar sa ne a turbayan sa ne a iskar sa ne a karfin sa ne a abincin sa ne komai jarin da ya baka da shi ne zaka amfani da shi to ba za ka iya gode masa ba tsakaninka da ubangiji sai dai kawai maka kara wato taimake ka in ka yi aikin ya rubanya maka ya kawar da kai daga wato gazawanka in ka gaza kuma sai sa ka a cikin aljanna a haka nan malamai suna cewa himman malamai wato shine wato su rika kiyaye abin da suka sani ta hanyar aiki himmatul ulama ar-ri'aya wa himmatus sufaha ar-riwaya amma su wawaye ko masu wauta su su ne kullum abin da dame su mu je makaranta qur'ani ai yare yare ta qur'ani ko ko a ai ai yana zuwa islamiyya islamiyya mai kyau ce wato iya abin da zai iya shine ma'lumat ba ma aiki ba ruwan mu da gaskiya ba ruwan mu da amana wannan yanda ka san wato mu yan Najeriya mu haka Allah ya jarce mu yan Najeriya duk wani abu da kake so ya samu na su ilimin maka za ka bayyana da shi amma yayin da aka zo maganar aiki musamman aiki yana da alaka da morality to shi babu ruwansa duk wato in aka tafi za ka gani wato sunan mu da bata sunan mu haka cewa wato mu dai mutane ne wanda ba mu da morality ba mu da wato akhlaq sosai saboda yadda muke wato wasare da abinda muka sani ba ba aiki da shi amma daga cikin al-Hasan al-Basri ina ko shi ko wani sa yana cewa ilmul munafiq fi qawlihi wa ilmul mu'min fi amalihi ilmin munafiki shine ta magana abu ilmin kuma mu'mini shi kuma aka gani a aikin sa shi ba zai faɗa ba bai tsaya na cewa mun yi mun yi mun yi mun yi ba kawai ya sani ya sani ubangiji yana gani shi zai tsaya ne ta aiki kawai amma ya ta faɗa a baki ba ba mu cika wato wannan alama ce ta ta cewa wato akwai munafunci a cikin zuciya sai Allah ta'ala ya ce
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
Allah ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ka ƙara tuna musu a lokacin da muka ɗauki alƙawari na banu isra'ila la ta'buduna illa Allah karka bauta ma wani sai Allah ta'ala wabil walidaini ihsana kuma iyaye ayi musu kyautata musu wa bil qurba da yan uwa na kusa a sada zumuncin su wal yatama marayu su ma a sada zumuncin su wal masakin da kuma matalauta wa qulu lil nasi husna in za ku yi magana ku ga ba mutane magana mai kyau wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka thumma tawallaytum sai ga ku waɗannan yahudawa da ku wato jikokin su na yanzu kun juya da baya kun juya da baya illa qalilan minkum sai kadan daga ciki wa antum mu'ridun kun juya da baya kuna masu bujirewa ba za ku yi aiki da abin da annabawa ku suka faɗa ba Allah ta'ala anan ya ya ƙara ga mana wani alƙawarin da ya dauka da su wani alƙawari ko dai ya dauka a harshen annabi Musa da ya gaya musu baka da baka ko kuma kai tsaye ubangiji ya faɗe shi ne a cikin at-taura da yawa daga cikin malamai ibn al-jawzi yana cewa shi ya fi ganin cewa wani a cikin at-taura ne saboda mu kanmu akwai irin wani umarni da aka yi wannan al'umma ibnu kathir na cewa wato kwatankwacin irin wannan aya za ka samu a suratul nisa'i wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junub was sahibi bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum wannan kaga kusan ta hada abinda wannan aya ita ma ta hada ibnu kathir yake cewa to kaga wannan yana nuna maka ita mu ba wannan al'umma a cikin qur'anin mu an ba mu umarni wato irin yadda aka ba wato banu isra'ila Allah ta'ala yake cewa wato alƙawarin da aka ɗauka da su shine la ta'buduna illa Allah lalle la ta'buduna haka galibin makaranta irin su Asim da su Nafi' da su Abu Amr da Ibn Amir suka kanta da la ta'buduna da ta'u amma daga cikin makaranta akwai Ibn Kathir akwai Al-Kisai akwai Hamza Az-Zayyat sun karanta shi da la ya'buduna illa Allah wannan duk kusan ma'anar su daya in kace la ta'buduna to ai ai tawjihin magana zuwa ga wato su Yahudawa kenan kamar da su ake magana su ne wato mukhababuna din in kuma la ya'buduna ana bada labarin cewa daga cikin abin da ubangiji ya gaya musu shine kar su bauta ma wannan ubangiji duka wannan ya tabbata ruwayoyi ne tabbatattu na kirawoyi na Qur'ani ya tabbata daga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce la ta'buduna illa Allah dan kaga la ta'budu ba a ce la ta'budu ba madadin ayar sakin nisa sai aka ce wa'budu wannan kaga fi'il amr ne kai tsaye amma wannan da aka zo la ta'budu la karku bauta ma wato na'am karku bauta ma da aka ce karku bauta ma wannan kaga yanda yazo kamar khabar ne khabar ne la ta'budu ba za ku bauta ma wani Allah ba kamar haka aka faɗa la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta ma wani ba face ubangiji haka aka bada labari amma wannan suka ce khabarin ma'ana aqwala jumla ce khabariya bi ma'ana insha'iyya wanda wannan ya ba fi karfi ya fi karfi saboda in ka ce wato wa abdullah wannan mutlaqin umari kake bayarwa amma in ka ce la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta ba wani ba sai Allah ta'ala to yanzu bayan ma umarin da kake bayarwa kana tabbatar da su sai sun tabbata akan wannan sifa din wannan yana nuna yana nuna wato at-thubut thubut al-amr din shi sa aka ce la ta'buduna ba a ce wato wato wa'abudu ko wani kalma makamacin wannan ba a wasu daga cikin malamai a nan suka ce cewa da aka yi la ta'budu na ko dai ubangiji ya rantsa kamar sai bai cewa akwai rantsuwa ce wallahi la ta'budu na illa Allah na rantsa da Allah kar ku bauta mu wani sai ni inji ubangiji yake ga musu wannan magana ko kuma akwai wato abin da aka share na an asali an ce wa Allah ta'budu to tunda an cire addam shikenan sai aka dawo da wato shi wannan nuna din aka ce la ta'budu na Allah ta'ala ya ce la ta'buduna illa Allah ba za ku bauta ma kowa ba sai Allah ya da alƙawarin da aka wato riƙa da banu Isra'ila wato wannan kaga ku zo ga abubuwan da ubangiji ya bada umarni a wannan aya ya bada umarni na abubuwa da dama amma sai ba tauhidi wannan shi yasa malamai suke cewa wato dole la budda min al-bada'ati bit tauhid awwalan dole a fara da tauhidi a mafi al'amari akan duk wani abu na jaya da suka kawo wannan sabanin wasu masu rajin da'awa a wannan zamani za ga galibi duk ba su damuwa da tauhidi da suna damuwa ne da maganar aure suna damuwa da maganar gaskiya da amin da kyautayi da zumunci da kaza amma ba sa damuwa da tauhidi sau sa gan tauhidi aka ce tauhidi dole a kawo maganar shirka shirka tauhidi bid'a sunna to wannan rigima ko za a yi dole sai an ga wani an ce to kai ka kyauta a ga wani a ce kai ba kyauta ba kai kana sunna kai kana bid'a kai kana tauhidi kai kana shirka kaga dole zai dole a yi rigima to shi kuma shi kuma addinin musulunci dole akan haka yake addinin musulunci ba wai an ce ne a zo ko a zo a yi taimako wa kara ana ana gum ana kyala mutane ba to kuma daga cikin abin da aka ce aka gina da'awa shine dole ka fara da'awa zuwa ga tauhidin nan wannan zaka ga duk kusan shine da'awan annabawa ba kiya wannan kusan ba a cikin annaba ba wanda ya saba a cikin hadisi manzala na cewa al-anbiya wa ikhwatul la'allat addini wahid wa shara'i mushatta annabawa yan uwan juna ne addinin su ɗaya ne amma shari'o'i ku shari'o'i kowa da kowa da nasa wato me yake nufi da addinin su ɗaya shine wato tauhidin nan guda ɗaya ne ana iya samun dokoki haka na yau da gobe da muka saba haka ka ga mu dokan mu a nan a wanda za mu yi na manzo Allah ba shi dokan lokacin attaura ba musamman su da suke da kekashewa ba ubangiji ya ta sanya musu wasu kubuce kubuce sosai to mu ga ba mu da wannan to amma maganan yanda za mu bauta ba Allah yanda za mu kaita shi da bauta shi daya to wannan duk kusan mu tarayya ba wani annabi ya taba zuwa ya ce a bauta ma Allah ni ko uku ko hudu ko biyar ko kuma ya ce shi a bauta masa ma baki da babu haka yana ga ubangiji na cewa ma salamin qabla kamar rasulin illa nufi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu taɓa aiko wani annabi ba gabaninka ba ce muna masa wa'ayi cewa ka gaya mutanenka babu wani abu bauta da gaskiya sai ni za ka bauta mu don haka wannan ga wanda yake sanya da'awa da'awa ta kirki da'awa ta manzon Allah to wannan dole ya fara da wannan ya fara da wannan in yace ba wannan shine mafarin da'awarsa ba to wannan duk ya sa abu wannan ayoyin Qur'ani ya kusa abu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن الله تعالى يتي من أيكو قوة الأمة ما أيكو وجد منزو cewa wato ya gaya musu ku bauta ma Allah shi ɗaya ko ku nisanci ɗagutu wanda shi da'awa annabawa duka ku duk inda za ka je ka gani za ka to abinda a kansa ubangiji ke ba da fara ba da umarni shi tauhidi su duk wani duk wata da'awa a yanzu in ka je ka duba kamar hadisin hadisi na mu'az da yake ce a sahihaini wanda Allah ya kalle shi yace ya mu'az innaka ta'ti qauman ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah yace ya kai mu'azu zaka je wajen wasu mutane ne ahli kitabi to ka dai sani farko abin da zaka fara kiran su da shi shine su shida babu mata da gaskiya sai Allah maza Allah annabi Allah ne a wata riwaya ce an yi wahidullah ta'ala to me muke yi wajen mu koyi musan tauhidin nan tauhidi ba wani abu ne wanda zaka ta faɗa a baki ba laysa bi amalikum wala amali ahli kitab ba wani abu zaka ta faɗa a baki ba sai ka san shi sai ka san meye idan na yi na yi tauhidi meye idan na yi na yi shirka yau a kasar da yawa wasu abubuwan da yake tauhidi ne a gani ake yanzu ka faɗa ma to yanzu dan me zaka ce zaka abin yanzu misali a wannan ayar da take yawan kanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kai zamu neman wato miki zamu bauta ba kuma kai zamu neman taimakon ka a ce akwai abin da ubangiji shi kadai ke iya yi in ka sa ko manzo Allah ci kai shirka to amma yanzu da zaka ce ka sa manzo Allah ci sai a ce ko sai a ce ko kai yanzu kai ne kake baka sa zuwa lafiya kai wata miki kake san fa'i ba tauhidi kake son ayi to kaga a ce abin ba wai a dole sai an tashi an sani za ka ga da yawa mutane kamar sun sani sai ga kuma lalle sani din ba ba a sani ba tauhidi har yanzu ana buƙatar shi daga cikin wato albarka da Allah ta'ala ya sanya mada'awar malam bakar gumi shine abin wannan da ya kula da shi daga cikin wato abin da malam bakar gumi ya rike sosan gaske a da'awarsa da ya san ya ja mashi baki a Najeriya shine tauhidul ibada kadaita ubangiji da wato bauta shi daya malam bakar gumi akwai abubuwa da a cikin radul azan da yazo malamai daliban sa ma sun farko sun kan aje ko ina sun masa gyara to amma wani abu da ba yanda aka iya dole kai da cewa shine jagora a wannan al'umma na ta Najeriya dai shine wani inda ya dagi zai bakin jini zai zai yi wato a farin jini ana so ba a so ya dagi sai ya tabi a wannan kasa duk wanda kaga ya rigima da shi akan wannan tabi ne akan wannan tauhidin ne cewa sai dai abota ma Allah shi daya abinda hakkin Allah ne a bashi shi daya abinda hakkin manzo Allah ne shi daya a bashi a bashi ka aba wani shi to duk akan wani ake rigima da shi ita ko la ilaha illallah wannan shine kadarin tauhidi in kace la ilaha illallah abinda kake magana shine ba za ka bauta ma wani ubangiji ba duk wani abin da sunansa bauta sunansa addini to ba za ka nufaci wani ya baka lada ba wani ba kamar yadda za ka jimla cewa ba Allah ta'ala ya kai lada zuwa ga annabi kaga wannan shi kasa ba tauhidi bane ba tauhidi a ciki ina ne ka ce Allah ta'ala wato manzo Allah ya je ya nuna ya nuna ya ga Allah ya gwada mun cewa wani ya aiki nagari ya umarni ga bashi lada ai kaga akalla dai wannan akwai wani wato ladab ladab a ciki amma ka ce shi Allah shi ya kai ladan wajen annabi ai kaga abin ya zama abu wato a maganganun mu har a magance har yanzu zaka gani wato da wuya ka samu mutane suna yin tauhidin sai suna dan ubangiji garwaye garwaye suna hada suna da masa shirka to amma haka wasu ke cewa ko wannan abubuwan da ake karantawa sai da suke tabbata da babu abu hab da sauransu duk rigima ake yi ana kokarin a ta rigima ana hada wato gaba tsakanin mutane to dan an ce ka zo tauhidi an ce kana haddasa gaba shi da ma addinin musulunci dole yana yana raba tsakanin mu'mini da kafiri la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya Allah ta'ala ya ce kar ku riƙe wani makiyina makiyinku a matsayin wanda za ku jibinta wannan ka'idar addini dole akan alwala wal bara ai daga lokacin da kace la ilaha illallah ba raddi kake ma wani ba raddi kake ma wani shi wanda yake akwai wanda za a bauta ma wanda ba kowa bayan Allah ka masa raddi ne ka ce abin da yake ƙarya ke abin da kake faɗa masa kenan saboda haka a ce wai ai kun ana yawan rigima da Allah a daina maganar tauhidin nan yana jawo rigima ana kaza wannan kaga shine abin da ubangiji ya fara faɗa nan abin da ya fara faɗa shine la ta'budu illa Allah maimakon ma ya kawo shi da fi'ili amri kai tsaye sai kawo shi jumla kabariya cewa ba za a bauta ba wani Allah ta'ala ba ubangiji ya riga ya dawo alƙawari tare da ku cewa ba za a bauta ba wani ubangiji ba wato yanda ya zama siffa ce da tabbata a wajen ku kar ku wasa da ita Allah ta'ala ya gaji bayan sa Allah ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana kuma ubangiji gami da iyaye yayi umarni lalle a kyautata musu wannan wa bil walidain ahsin ilayhi ma ihsana wannan mazdari ne wanda yake wato fi'ilin sa ai share shi shine wa ahsin ilayhi ma ihsana wato wannan kaga yana ƙara nuna wato girman sha'anin iyaye a ayoyi da dama zaka gani Allah ta'ala yayi magana akan wato iyaye cewa lalle a kula da su a kula da hakkin su zaka ga ma saboda tsabar wato girman sha'anin iyaye sai ga yana raba tauhidi da kuma lamarin iyaye duk da wadda wato biyayya ga maza da yafi akan biyayya ga iyaye shi dole a gabatar da shi to amma kaga saboda an nuna maka muhimmancin iyaye saboda wani wani wasu iyaye wasu mutane ne wanda yake yanda suka yi hidima ga dan su to shi da dan su sai dai shi ma ya malasa yara amma a dabi'a al'abari galibi shi ma ba zai iya yin abin da shi suka masa ba ba ya iya ba to kuma galibi kuma a lokacin da yake ganiyan kula da iyalansa da mata da matayansa da yaransa yana kokarin ya rufa musu asiri su kuma iyayen bukatunsu ya zama ya karance ya sirance ba su da bukatu da yawa to amma kuma a lokacin an fi korafi da su a lokacin da iyaye suka tsufa an fi korafi da su saboda a lokacin shekaru ba wato sunnan ubangiji ne wanda wa amirhu na kisu fi halq ubangiji zai sanya masa tawaya ha'a a kwakwalwarsa da kai la ya'lam ba da ilmi shay'a ha'a tawaya a kwakwalwarsa zai kuma ana wasu rigimu da shi wani abu da ba a rigima a kuma ana rigimu da shi ana rigimu da shi ka je ka ɗauko masa jikokin jikokinsa kawai zai suna sa masa hawan jini suna rigima da shi sun bari shi kamar wani mahaukaci wato wane ya taro shi can wane ya taro shi can to a daidai lokacin ake zan kai kuma abin za ka iyayen ai kai ma can kana kan banka suka maka haka shi da za ka ji ubangiji yana faɗa cewa anish kulli wani wani dai ka ilayyar masir ka gode min ka gode min iyayenka amma dai ka sani cewa wato makoma tana wajena wannan kai tsaye kaga ubangiji sai godiya ne ubangiji ya ce lalle a masa wanda dama duk rayuwa da zaka ka bauta masa duk godiya kake yi amma fa ubangiji yake cewa ka kamata iyayen saboda ne saboda la yashkuru Allah man la yashkuru nas dole baya gode ma wato mutane a abin da suka masa na alkhairi to bazai iya ba zai iya gode ma ubangijin ba shi kansa to ba wani wanda zaka gode ma kuwa irin iyaye saboda tun Allah ta'ala wato kai ka kai baka san wani wato kai ba ba kowa kowa ne ba wani abin ambato suka dinga tererayen ka suka dinga haƙuri ka hana musu jin daɗi musamman mahaifiya za ga galibi ta fi samun wato ficintuninka to a daidai lokacin kuma da ta tsufa ita ma sai ubangiji ya shar'anta cewa a kyautata mata wato husnul suhba da yawa zaka ga wani lokaci wani lokaci iyaye maza sai su kira mu sai su ta magana cewa su yara ya su wai wai haka ne koyarwar take a ce wai wai wato iyaye mata sun fi haƙƙi akan iyaye maza ga akan yaran su to abin da sauki in ka kawai ka juya ka juya a wajen kai miji yanzu ka juya a wajen kai da kawai sai sai ka gane kai in ka juya a wajen kai miji yanzu shi kenan wato kai yanzu kana kishi ne dan an je an an wato fifita wato matar ka akan ka kawai abin da zaka faɗa kenan amma ka juya abin a wajen kai kai da ne kai da ne ga iyayenka ga mahaifinka ga mahaifinka a zo ana gobara ɗaya ne kawai zai iya zai wa za ka fara taimako farko al'amari wa ya fi rauni ai ka kasan ga wanda ya fi rauni kai ma ka sani ga wanda ya fi rauni shi za su kansu ko a lokacin an za ka sa cewa ladies first ba ka suke faɗa ba ai ba shi ka ce wai za a zo za a yi wani abu a gidanka ko tsakanin wato kana da yara mace da namiji kai ka san hidimar da kake matan ba kake wa namijin ba saboda bukatun su suna da bukatun ne su sannan kuma suna da wasu ƙarin wahalar da suka yi da kai shi na wuce galibi wani lokaci yana da wato yaya ta yana da yaya ta yana da yaya ta amma ita uwa ita ce za a gani ko da guda ashirin ubangiji ya bata amma kowane da ta san me yake bukata to kuma dan abin da yake bukata na in ta same shi to shi sai ta sai ta kila ce mishi ga kuma ramin da ubangiji ya yi su da shi shi sa maza da da aka zo aka tambaye shi yace wane ne wato yake hakki a kaina amma husnul suhba su anan abu da ba sa ganewa an yi magana husnul suhba ne wato a lokacin da aka kufa wanda zan fi wato kyautata wato suhba ta tare da shi ma'amala da tare da shi sai maza ya faɗi uwa uwa uwa sannan sannan uba amma ba amma magana iko ba su kuma mata abu da ba sa ganewa sai su magana iko ai malam an ce an ce wato ni ne wato kaza dan haka ni ya kamata ya gabatar ba shi ba ina ai ke da shi ke da dan naki yanzu kina karshe shi dake shi na miji yana da magana iko sai iko ne ubangiji ya bashi da da ke da ɗayan naki kuna iya yin shawara kuka shawara shi na miji zai kwance ce eh to gaskiya mu duk abin da kuka shawarar nan mun ga wasu maslahohi ba haka ya kamata mu yi ba namiji shugaban sani a gidansa dama wani la haƙuri da shi namiji ga yadda ka san shugaba in ya zo da wasu istiharun haka za ku haƙuri da su da shi ko ka da ra'ayin ka to haka namiji a gidansa shi ne shugaban gidansa in ya zo da shi dole a haƙuri da dan wani abu da ku zo da shi in guda ba ku shawara kwanta ba sama da ke da yaranki to aka zo namiji namiji ya ce to gaskiya muna da wasu maslahohi da sa ba za ki fara shawara ku ba shikenan kaga an riga araba to me yayi abin rigima ciki ita shi wannan an ce a tausaya musu saboda yanayin rayuwa amma kaga kai kuma aka ce yayin da aka zo maganar iko kai kuma a saurare ka ba shikenan ba ai da kana araba me yayi jawo rigima ba abin da jawo rigima in ba dan wani lokaci kawai wato in jama'a suka tsufa sai ka ga an kowa kuma ana ta ana ta wato rigimu tsakanin wato iyaye ba amma tare da haka ubangiji duk da wannan umarni da yayi na cewa a kiyaye lamarin iyaye ubangiji kuma tare da aka yi rika jan kunni dan kar kai tsammanin cewa da'a da ake cewa kai iyaye ana magana da'a ga Allah ta'ala shi sa ma ana aka ce musu kyautatawa kyautatawa ba ce masa da'a ba ku ruba Qur'ani ba cewa da'a bai cewa da'a sai dai magana yace wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tud'ihuma anan aka aka kawo magana da'a amma an ba nan ba za ka gane ihsana ihsana ake ta magana kyautatawa kyautatawa a komi ya danganta kyautatawa a wurin ɗanka lokacin da yake son yi wasa ruwa shi ne ka danke shi ka ce ba za ka ce ka wasa ruwa ba za ka yi mura ba shi ne ba kyautatawa a lokacin da suka ce kai ma'allar ta shirka shi ne ka ce a to ai laɓata wato laɓata lima ka zuki ma su da kali ina ba ta tun ma'aru ka gaya musu haka amma kuma duk da haka dai ba a ce maka kai musu magana na rashin daɗi ba daga wuce to wannan shi ne wato bambanci duk wani abin da yake da alaƙa da iyaye to a bi a hankali a wasu abubuwa ana iya samun sabani iyaye ba wai lokacin maza da tsakanin yaya da iyaye an samu samun har sabani har kara an kai dan kare wani ya riga cewa wannan wadawar irin rashin mutunci ne ya je kai da kara wajen wani to ya kake son a yi an fahimci cewa kai yanzu ka haka kujerar naki a wajen ka ne shi kuma aminin ka ne an san in ya zo shi ne zai shiga gidanka ya maka karar tsaye me ya magana an kai kara wani lokaci wani abin da bai kai ya kawo sai mu mai da shi rigima kuma a ce ai shi ai ba na sake magana da shi wajen ya kai da kara ba wani a to ai ya ai ya san cewa akwai wanda ya isa da kai ne inda bi yanzu aminan ka da sarrasu haka ne hakuri ya ka in kuma abin ya kai ya sutura kana dai ma ka shiga hakkin da ba naka ba naka ba yaje kai kara wajen wani alƙali me yayi ba laifi ba komai ba ba laifi komai a yarinya auren dole aka mata ta je wurin maza Allah cewa ita abin auren dole maza Allah ya ce me yake bukata a raba auren ce a zan je mushi ladabi amma dai a gaya masa cewa muna da hakkin ruwa ba za la ya faɗa cewa to suna da haƙƙi ƙara haɗu ya kaga ba zuwa ce ba zuwa ce kaza kaza kaza kaza kaza ba sahabi na kai dai da ya je yana ka ga ɗansa a gidan mai kuwa ɗan san masa bai san masa komi ba ba kan ce zakka sadaka kamar akwai alama da suke haka wani waje da aka killace a rashin manzo Allah sai aka aje kai ɗan ka je ka je ka ɗauko aka zo ya ce wallahi sai ka bayar da shi shi wallahi zai bayar ba to irin wannan akwai irin musu za ka ɗanka ya maka ba ya yi maka idan ya kasance da kai ba yanzu yawan lokaci akwai musun da ake ma na shababa ne kawai in ka fahimci wannan to ka sai ka yi kai maka bidan naka wato rahama kar ka masa baki dan ka je ka je ka dinga na wasu wasu alkabari a kansa sai ya lalace kuma akwai abin da ka wani lokaci ya dan cirje ne shababa yake maka yana son ka ce to na to zo dawo shikenan naji abin da kawai ke bukata kenan to wani lokaci kuma wani zai kawai ya dau matsayi sosai yana ta cirjewa to amma kuma duk wannan in shi ma wato in za a iya danne ma yara a kula kwarai da gaske akwai wani iyayen da ba sa daukan wannan wani ba su ba sa gani ba duk da kuma da yawa abinda gaskiya yara ke yi ma iyaye a wannan zamani to abin kare ba ya ci ba za a ga rashin mutuncin ya yawa za a ga wani yaron wato in kaga an mune shi budurwarsa amma yaransa mahaifiyarsa a ai rashin mutunci ne tsaba tsakaninsu balle kuma iyaye to kuma duk wanda kuma yakan ce abin da ke yakan taimaka shi wajen tarbiyya a taimaka wajen tarbiyyar yara ka a sake su kana kirawata musu kana tsaya kan zuciya da yawa da yawa da yawan mu wani lokaci soyayya yakan makantar da mu mu kima yaran mu fada ko idan wani yayi maka yayi ma yaran ka fada ko a masallaci ka je kana wani wuri ai na ai da baka muke wani bayan na yaran fada da ganga yake ai ba gaira yayi sai da wani kalle ne ba ba wallahi ba kawai kawai shi da shi a sane zai shi me sa a jara ne shi akwai da ga shi da shi a shi me sa a jara ne kuma wato zatin al'umma al'umma hausa mu haka muka taso mu kam da wani shekaru da mu haka muka taso kawai ni ba san so nawa ba a makaranta makarantar da a gidan mu ake yi amma manyan mu za su kawo musu zahiri ni ya ba san kuma akai kara amma kai sai ga wani wani kawai wani wani wani fine boy kawai tashin tayar kawai abu wo ya je gida wai ya kai kara kuma shi ko kai wani ya fito wani shi fa ana taba mishi yaro yaron duka ce dan an taba shi ba wani ciwo gani ba a jikinsa ba ko yi ba kawai an masa ladabi da can sau na za da can bayan wucewa shi ɗaya kawai ya zo ce ku tashi gida ku sallah kuna kuna kullu an gida sallah kun tashi amma yanzu ba ba isa ba kawai shi shi ba wani isa masa magana ba ubansa ne shi babansa ne haka za ka je da yaran nan faɗa ba inda za mu je da irin wannan abu wallahi kuma wannan iyaye su ne su ne sila dole ka koya ma yaran ka yaran ka girma na gaba dole ka koya ma yara duk wanda ya tashi baya girma na gaba to wallahi koya tsufa ka zai zama haka ne zama in ka tsaya ma ba wuce na cewa in ka tsohon banza to yaron banza akai Allah ta'ala ya kyauta hadisi ce asai haini hadisi Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud tambaye manzo Allah cewa ayyu al'amali ahabbu ila Allah daga cikin aiki ka ta aikace wanda aiki ne ya fi soyuwa wajen ubangiji manzo Allah ce as-salatu fi waqtiha yin yin sallah a lokacin ta qultu thumma ayyi sai na ce sai wanne qala thumma birrul walidain ne ce sai ka bi iyayenka ka bi iyayenka sannu sannu wannan hakkin su ne hakkin su ne wato ka aje da sunan mummunan magana kar a yi musu tsawa kar a gaya a dinga nuna musu maganganu wanda za su dinga nuna kamar kai ka gaji kai ka kosa a rera lafiya kai ka gaji ma da Allah a yi wannan rashin lafiya ice a cinyewa amma ba za ka gaya ɗanka haka ba dan kana nan yana ta fama yana ta fama kana gari asibitin yara a bayan bayan gaba kace kai ka kosa a dai gaba lafiya da Allah dai a dai gaba wannan ciwo ne ba wannan lafiya bane ba na ba na ba na tashi bane wato kai hauza kake mamaki ta ka wallahi sai mun ji tsoron Allah wallahi wani wani abin in ka ji abin da iyaye suka bugo waya suna gaya suna faɗa sai ka ji kawai kai ma da kai da kake gaya maka kai akai da Allah ta'ala ya baka iko a hannunka wallahi yaron da sai ka kama shi ka zane shi ka kulle shi kuma kuma kuma wato ka mishi wani babban ladabi akan sa wani rashin mutunci zaka wani yayi wa iyayensa wallahi wani ba abinci ba shi ya kawo ba bai san hawa bai san sauka ba ya gama yawon shi ka takasa ya dawo gida abincin wai wai rigewa ne ko yare ne bai masa ba yasa wato wato kafa ya fasi da abincin talbiyan da aka yi za a yi na dare ya tsara da shi wai an masa laifi yaro ba haihuwa shi aka yi haihuwa na za a ji da rashin tarbiyya ka ai ba dole a ta fama dole a ta fama ka yara sai ɗacin rantsiya Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala ya ce wa bil qurba da kuma wato ba abota zumunci qurba nan bazali ne mazdari ne kamar su rudu'a kamar su uquba wannan mazdari ne wannan ana magana al-qaraba bil qaraba wannan ana magana sadar zumunci sadar zumunci zumuncin wanda ubangiji ya ce a sadar da su ubangiji ya yi umarni a sadar da zumunta wannan shi ma yana daga cikin wasu wasu cututtuka da suke damu al'umma a yanzu shine zumunci maza Allah kuma ya riga ya yi Allah ta'ala shi da kansa ma a cikin hadisi hadisin qudsi hadisin da ke ce a sahihaini hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah yake cewa yake cewa manzo Allah ya ce Allah ta'ala ya ce ya ce ma wato zumunci ala tarbaina an asilaki an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki ta tashi ne zumunci zumunci ko san ba zumunci ba halitta ce kake da malamin wai zumunci wai wai kamar zumunci kamar mutuwa kamar gaskiya kamar wasu abubuwa ne kawai wasu ma'ani abstract kawai don aka ba su da wasu ma'ana wanda duk a wajen ubangiji suna da ma'anoninsu kuma ubangiji in ya ga dama akwai yanda yake yi zai hada zai hada su kuma su zo su ne wannan din wani lokaci za ga masana kimiyyar ruwa suna ga maka yanda lamarin ruwa yake zai baka mamaki yana ga ruwa kaji ba nan kaji can kaji can kaji can kaji can amma in ya tashi zai hada kansa ya san yanda yake hada kansa to shi ma haka lamarin kuma su waɗannan abubuwa na alma'ani za ga kamar ma'ana zumunci mutuwa gaskiya amana wanda duk a wajen ubangiji suna suna da wato ma'ana suna da jiki jikin su to akwai lokacin da ita wanda ta tashi ita zumunci idan ta tashi ta ce ta tashi ta ce manzala tana ta ce ma Allah ta'ala tana neman ya ba ta hakkinta da yake da Allah ta'ala ya aza akan bayi sai sai Allah ta'ala ya ce mata ala tambayna an asila man wasalaki wa aqba'a man qaba'aki ba za ki yadda in sare da duk wanda ya sare da ke ba kuma in wato yanki duk wanda ya yanki ki to wanda kuma yana da mutum abin da mu yanzu muke wasa ban sani ba muna so mu lahira mu je ubangiji ya ce ya yanke da mu kuma ban sani ba wanda wani abubuwa ya za ka ga a yanzu kusan yana nema ya zama wato wani khabaru kana zun ka ji zumunci to za ka ga dan adam yana yin zumunci da wanda yake yin zumunci da su amma za a gari tsakanin shi da yan uwansa tsakaninsa da yayansa sai ka ji ma wani lokaci daga tarji yana yana dangata ma yayansa wani abu ai kwamishina ne za a bani ai minista ne ma za a bani ai tsarin girma ne za a ban amma ji labarin yayana da wani da wani da hada yayana aka hada aka hana ni in ka je ka in ka je ka tsare shi kace dan Allah yanzu kai ina ka ji wannan magana sai ce maka wallahi zai ne wallahi wannan fa kaku ga wai wai kamar na hado an bai an yi irin waɗannan ne wasu an an taba yi in ka je ka daji kace dan Allah yanzu wanda kake jima da wani kake cewa shi mai ya zama sanadiyan in arzikin ka ko ka samu wani deal na biliyoyin kuɗi amma shi ne sanadiyan da baka samu ba dan Allah ya zo da tsammani kake ko hada abubuwa kake wai namiji ya zama kamar mace ai mata ne aka san su da ɗabi'a cewa an yi abu jiya an yi abu yau an yi abu a gaba an yi abu a baya to su kwasan mata kowanne waɗanda variables sai sun sai sun haɗo su sun sun kirkita musu relationship kuma sun ta musu su alaka alaƙoƙi da babu to amma wallahi za ka ga maza wasu maka suke abinda ba su da alaka sai ka ta haɗa su ai da muka je da muka je jikin wani ai da ya gani ba can yayi ai da yayi kaza magana da yayi ai baka je wani magana ba da yake yi ina kai ya aka kasance tashi kai gaibi kake da ita ba ka gaibi kake da shi ba a saboda wannan wani lokaci wannan wasu lamarin zumunci kusan ko ba wani family mai tsawo sai kaga ana hawa da irin wannan to zaka wani abu ne da yin dukan na yi ta duba akan wato wai ne yake jawo yan wato yankewa tsakanin mutane ni dai a iya abin da na lura da shi na fahimci cewa daga cikin abin da yake sanyawa a sami yankewa tsakanin masu zumunci masu alaka da jini na farko akwai son zuciya da can tashi kuka yi uwan ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya duk abin da kuke tare kuke yi wani lokaci akan ce wai ai da can iyaye sun dan fara nuna cewa sun kusan wannan da wannan ko rigima sako da sako duk wannan wai da ba ana ana ittifaki ne ku zauna kawai da kai sai abokin ka daki dai ban daki dai kuke kuce ba za ku saba ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba kana son tuwo ba shi ya san shinkafa ai saba mun ya fara tun a yanzu ba kana son zaki shi kuma yana son daci ba ai saba mun ya zo kana son zafi shi son sanyi ai sabawan ya zo ai dole a saba to maganan wai kun saba duk ba shi ne ba za ta kuma dama daban daban suke balle ka ce wai ba za a saba ba galibi ananiya ce san zuciya ne wato san kai ne a daga lokacin da mutum ya yi yara ne ko ya yi mata ko ya kaza shi kenan sai ya fara ganin to shi bai da wata rayuwa ba kama ta akwai irin ranar da ya ƙunka za su maka mata ka ba ta iya maka ba yaran ka ba su iya kowa na cin bigiransu ne ba kowa ya zama wato ya ci kashe gurbin wani bane ba kowa yana da wajensa kowa yana da wajensa akwai abin da ɗan uwanka ne kada za su iya maka ibn abi hatim wannan ibn hibban al-busti yana cewa mutane hudu ba a rigima da su daga ciki sai ya kawo yan uwa yace duk wanda yake rigima da yan uwa to tsaransa da yake ya kamata ya samu a cikin mutane shine ya tafi da shi kai yanzu ka jaraba ta ka je kai kai daya ka je wani gari ka gani kaga cin kashi da wani yaro karimi zai baka saboda me saboda in ka ayin kan lalace ai ai wannan ai ba dan gidan kowa bane bai dan gidan waye to ko ka dawo garin ku ka dawo garin ku in ka dawo garin ku kai in ka daga ka bari ki an je wajen ATM card an taru da yawa ka samu wani wanda shi ba dan gari ba ko ka zage shi ba ba ta yi bane ba amma in dai an yi za a gani kawai wancan yana yana dadi kai kuma daga ba an sa ra maka me da aka saboda ka dan gari da ƴan uwanka ne da ƴan garinka aka aka baka mutuncin nan ba da yaran ka ba yara daga baya suke zuwa kai lokacin ka riga maka mai ka saki amma in dai magana karfi ne da fada da waye da yan waki su ne yan dangi to abin da ke jawo shine ananiya kowa zai koma yanzu ya ziyara da wasu rayuwar da akan akan akan su ne shine yanzu ya canza definition na zumunci kuma ko da ai abin da yake so to ai zumunci in ba ai abin da yake so to ba ai zumunci ba shi to kuma in zaka rayuwa kace zaka rayuwa haka dan ba ta kama ba yanda kake kake so ta kullu ke yi ba balle yaranka yara da kullun sai sa'a iyaye su yi banda wannan kuma shine rashin al'afu bil afu wani ya daga cikin abinda manzo Allah aka gaya mishi yace khudh al afwa khudh al afwa shine khudh ma sahula min khuluqin nas galibi wani lokaci sai mu dinga yin wasu sharadai a dabi'a mu ce wani dole sai in ya zo da kaza ne sanan zan karbe shi in ya zo da kaza ba zan karbe shi ba to ka dinga tunanin cewa yanda kake ma dan uwan naka shi haka kake ba yaranka cewa kake ai yaron zamani ne yaron ai haka Allah ya yi shi ya ba ba ba ya jin magana amma ka shi aka ka ka tashi aka nan kai hakura to dan uwanka za ka hakura da shi ba kuma galibi duk abin da kake korafi da dan uwanka akai kai ba a baka haka kai shi sa ai kai ba za ka daure ni ba in ga can duk muna aiki ko dai aiki ko kasuwanci kana zuwa wani wani wanda bai banzan ba za ya kai shi ba zai maka abin da yafi wannan ma kuma ka hakura ka kyale shi za ka hakura ka kyale shi ka ce ai to ai zaman tare ne zama da shi amma kaga wannan shi ba zaman tare ba kuma ga wanda ubangiji ya kallafa maka sai ka zauna da shi ba za ka hakura da shi ba wani zai ce wai ai nayi kita ne kita ne kita kowa inda man kita wai gode ne yake na ramadana wayi wayi wayi amma shi dan uwana wai asara yake ce ya gode ba to ai dan uwana ka dake sa ya rada ka dake shi da ni da kawai ya san cewa kawai kai din ba wani ba ta ce a wajensa ba ka ba kowa kowa ya duka ta ya gode amma shi ya ba ya ba zai ce ya gode ba zai ce ma to ka rasa zaka ba ni ka bani ma haka zai ga maka duk ana haka wallahi to amma wani lokaci ka sa kanka hakuri ka sa kanka hakuri me ya me lafiya ka sai an raba gari an an an tarjima ku ta da maka ko hawan jini duk masu rigima nan to hawan jini da kashe ku dan dan dai kullun za a zo ta ani ku ta rigima da juna kullun iyalan kaman kaman wato suna ganin hanjin juna yaran yaran baba wani yaran baba wani ana tarjima saboda iyayen su wai baya san wai watan wai baya san wancan da ta haka ko basu wasu ɗaya basu da amma yanzu kun gane ku da kuke yara wai kun gane wucewa shi baba wanda baya san baba na so a rika kulawa da irin waɗannan abubuwa banda shi sai a tahallatin nafsiyya shi ne abin da na faɗa a farko na ce wasu abubuwa na gani kawai mutum ya ci yanzu shi ke interpretation ɗin shi ne yanzu shi ne yake fasara fasarawa sa ne ya zama ɗabi'a ta mace mace ce yanzu ka zo kai mata abu kai fi sabi lillahi ta mata with good faith ma ya ce eh kaza ne kawai kawai kaza ne za ta fasara shi ko kuma yau kayi jiya kayi za ka kayi shekarar jiya kayi sai ta haɗo ta haɗo ta haɗo ta ba su masara to kuma ba yanzu mun wawa za ka mutu duk abin da dan uwa yayi sai ka ce ai abin da yake ga fasara shi kaza ga fasara shi wallahi idan ka je kana za ka ga ba wata fasara kawai yayi ne kawai a lokacin kawai yana yana rayuwa ta dame shi ko an dame shi ko wasu abubuwa sun shigo masa kuma a wasu damuwa da kai ne ga maka ba ba ga in ba kira ba ga idan yake ba galibi in ka kana kana jin cewa duk abin da aka maka an maka idan a bakanta maka wannan bai yana nuna maka zuciyarka ne kai ma ba wanda haka mutane biyu yake faɗa cewa idan sa'a fi'il mar'i sa'at bununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawakkumi wa ada muhibbihi bi qawli udatihi wa asbaha fi laylin min ash-shakki mubnimi yace in kaga mutum yana duk abin da aka wanda yace yace kawai mugunta ake masa wato shi ma zuciyarsa kai amma shi mutumin kirki ai shi ga falalle ne shi zaka zo ka masa mummuna abu mai tsammanin ma shi a ai ban ma gane yayi ba to mutumin kirki amma kullum da ayyuka ce in ka fasara to wallahi zuciyanka ne wannan a rika kyautata mu wato yan uwa zato wasu abubuwan za a iya kawo da kai a yi rigima a yi haƙuri da juna wata sai labari in wato wani ne yana fitar da kai saboda kai dan uwansa ne ai saboda kai dan uwansa ne yake fitar da kai kai haƙuri mana haka a ji lahira haka za a ga sakamakon da ubangiji zai maka Allah ta'ala ya kyauta a insha Allah idan muka zo zamu ci gaba da gaban wala tama wala masakin wa qulil lasi husna abinda muka ta Allah ya bamu lada abinda muka sanar Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh